الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun da sa'ala jiya kun daddaka karatun jiya eh ba ba daddaka ba a inda kun daddaka kan da kun yi tambayoyi to mu tafi da abin da ka bayyana ni gare ni komi ba ku fahimta ba na karatun da aka ko in ce da yawan ku komi ba su fahimta ba karatun da aka mun yi iziya tun ga iziya mun yi babin kiran sallah an nuna kurakuran da aka cikin kiran sallah da yawan ku na an kasa ku kiran sallah waɗannan kurakuran ba guda da kun ka gyara shekarun jawane ya yi kiran sallah na saura ka ɗan ratsa kuka saboda bakin ciki kuma duk karatun da aka yi tare da shi an kai shi nan ba wuri guda duk inda duk abin da mai iziya ya ce bai da kyau sai da ya kuwa ne kuma ya ƙara ma wasu ba wuri guda da da gyara kaga shi ya nuna ba ku gane komi ba kenan ta yaɗa yana aka in ya zan limami na zuwa sallah ya karanta wasu sama'i wa ɗariki garaka a farko ya yi amma ya ta sa'aluna garaka a ta biyu don Allah an fahimci wani abu wasa ma'i wa ɗariki aya goma sha bakwai ga raka a farko ga raka a ta biyu karanta aya arba'in don Allah wanga eh a bisa to to to ban na ya karanta a basa amma inda an yi haka nan kam to akwai sadda kuma an haka karanta tabbar ya da abi lahabi ga raka a farko ga raka a ta biyu an kai allam na sharaha abinda a sunna ta annabi sallallahu alaihi tun cikin lahalari shi yasa sai duk mutum bai samu foundation ga karatu ba kowane to an samu matsala sai da duk ba a yi lahalari da qawaidi da ishmawi da iziya an ka sama ba an ka dauko da littafan sama ganin shekarunku an samu matsala don duk wanda ya lahalari ba zai yi wanga kwaba ba eh abinda a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama raka'a farko ta hitsawo bisa ga raka'a ta biyu shi a sunna amma hakanan tabbat ya da ga raka'a farko ga raka'a ta biyu kai allam na sharaha annabi baka sa aikin da haka yi ba to kaga shi ka nuna min cewa karanci karancin da aka yi na iyaka dai zube ban kwarya ɗaya na aka yi a wuce matsala babban matsala ku shi ba ku da lokacin daddakawa da an kare an rufe shi kenan kuma sai gobe yau lahadi an kare kuma sai jibiran asubi in Allah ya kamar wani hukuma ɗaukun littafi shi ko babu wata basira da aggare ka ce baka daddaka karatun da an kai karatun ya tsaya bai babu ta kuma sannan kunyar ba ma tsaye take wani karatu a can kana yi da an kare yanzu waya tun cikin masallaci za ga wani ya buɗe waya kayan a hita waje kaga an kama wani karto wani zai tsayi wanga da an kayo ko wanda ya biyo da baya yasa kaga akwai ban takaici abubuwan da ke gudana Allah ya shirya shi mu ma da kun tsaya kun daddaka da ya yi muku ya karanta ga ga littafai ni ban taba shigowa na in banda mutum guda ne iskan mu wani yana daddaka karatun da an kai ba ban taba ganin wanda littafin da muka yi ba ko at-targhib wa tarhib ko risalar ga ko izziya sadda ana yin ta ko da wani littafi da da aka karatu nan in shigo ko in ga wani koda waje na da rike da shi yana daddaka kar ni ban taba ganin in ba mutum guda ba ni mutum guda din nan sai yana daddakawa na saurara da an kare an aje shi kenan kuma an sai wani sai jibi ya ka dai al'ada ɗaya ta al'adanci tahowa masu iya tahowa su taho ai al'ada a wace to duk wanda ya karatu bai daddaka ba ya cuci kai ne don karatun ba zai tsaya ba kyawun karatu ma ya zanna ga kai ba sadda duk karatu ma na ga littahi to bai zan karatu ba to Allah ya shirye shi mu yace wala ba asbabu laifi bi bai'i ta'amil qardi da sayar da abincin rance kabla an yastawfiyahu gabani ya karbe shi mun ji duk abin da ka saye baka karba ba to bai halatta ka sayar da shi ko yace to amma nan in ka sai abinci in ka yi rancen abinci ka rance abinci ga wannan kaga ba saye ka yi ba rance ka yi wanda Allah ranto min mudu goma na shinkafa zuwa ƙarshen wata in biya ka rance ka yi ya ce to a aiko yaro a karɓa to dama kai ko ba shinkafa a bukatun ka ba kuɗi to babu lahi gabanin ka karba sai ka yi ciniki da wannan ka sai mudu goma na shinkafa dan gote sai ka sai dan mai ta can ya anso babu lahi don da ganin mutum ya ranci abu ya sai an san mace yake madalla an san bukata gare shi to ka gani kun fahimci bambanci tsakanin bai halatta sai da abin da ka saye baka karɓo ba wangarance ka yi ba sai ka yi barance daban saye daban ta'amul da abincin da an karanta ka yi rancen abinci ga wani ya aro maka to babu laihi ka sai sai kabla an yastafiya gaba ne ya karɓe shi wala ba asa babu laifi bishirkaci da yin tarayya wattauliyati da jibintaka wal iqala da kuma iqala fidda amil makil ga abinci wanda a abin aunawa qabla qabdi gabanin karbatai abinci wanda an ka auna kamar gero an auna an ga mudu goma ne ko mudu ishirin ko shinkafa an auna an ga ko mudu na wace to duk abinci wanda an ka auna to babu laifi da yin tarayya gare shi misali ka karanci abinci ga wani ko ko ka sai abinci ga wani gabanin ka karɓo sai ku yi tarayya da kai da wani ka sai mudu goma sai ka ce ta yi amshi biyar kai ko ka zo ka karɓi biyar babu laifi ga yan haka nan ina fatar kun fahimta wa tauliya hakan ga jibin tarwa ka jibintar da wani yace wa huwa an yi walliya mashtarahu la'akar ya jibintar da abin da ya sai shi ga wani ka sai abin ga wani baka karba ba sai ka jibinta wani ya je ya karbo ko ya karba ka bashi ko ya karbo maka shine tawliya jibintarwa ka jibintar da wani ya je ya karbo wannan duk babu illa wal iqala hakan ga babu lahi da yin iqala mun yi iqala cikin karatu at-targhib me iqala walwale ciniki ma dalla ka saye gabanin ka karba sai ka neme shi don Allah dai lalura ta gitta a dai walwale cinikin babu laifi iqala na zama bangare biyu ko shi mai sai suwa ko mai saye kowa yana iya neman iqala to mi a hukuncin wanda ya wa wani dan uwa na iqala man aqala musliman bai atahu aqala Allahu anhu asaratahu yawmal qiyama to mun yi cikin at-targhib To, ka gani, to waɗannan duka babu laifi gare su, da shirka, da tauliya, da iƙala, duka babu laifi gare su fidda amil makili ga abincin da an ka auna, ƙabla ƙabdihi gabanin karɓatai. Gabanin karɓatai, ɗai yake da ƙabla an yas taufiyahu gabani ya duk dai karɓana. Wafa'un cika gabanin ya cika karɓatai, ka karɓo shi ka yi hauzi ya zan mallakakka. wanga ga kabla kabdi gabanin karba ta duk ma'anar su guda wa kullu aqd bai'in duk wani kullin ciniki au ijaratin ko jinga au kira'in ko haya nan ciniki ijara jinga kai jinga da mutum ka dauki labor ya ka sa shi aiki ba shi ya ijara ba kira'in kuma haya ka dauki haya haya mashin hayan mota haya gida bi haɗarin wanda an ka yi da haɗari me ya haɗari da hausa haɗari to wadda ta zan ba haushiya ko kowa ya san haɗari duk wani ƙullin ciniki ko ƙullin jinga ko ƙullin haya da an ka yi da haɗari au gararin ko garari me garari da hausa eh ruɗi wanda an ka yi da ruɗi ko kasada wanda an ka yi da kasada, kasada ta fi ruɗi, don ruɗi a nuna ma abu a jaye shi ya an ruɗe ka, kama wadda buzu ya yi, yana bisa raƙumi ya ga kwalhar gyaɗa a zai kai sai ya duka ko da ya ɗauko kwalhata ya ce wadda kin ruɗe ni Allah ruɗe ki haka nan. Kaga ruɗi kenan ko, amma kasada, gararin kasada, abin da bai da tabbas. To duk ƙullin ciniki ko jinga ko haya wanda an kaye da haɗari gare shi au gararin koko kasada fi samanin ga kuɗi au masmunin ko abin kuɗi au ajalin ko ajali fala juzu baya halatta baya halatta ƙulla ciniki ko janga ko haya wanda adda haɗari kamar me ya haɗari me ya haɗari ga ƙulla ciniki ga haɗari kamar ku ba da misali ƙulla ciniki wanda an kai da haɗari yana da haɗari kayo oda kaya daga china suna cikin jirgin ruwa sai ka sai don mu wani kwantena guda yana da haɗari domin jirgin na iya nocewa ai ko bai iya nocewa kayan su halaka ko kuma ana iya tahowa nan lagos port custom su kama kayan a ce gwamnati ta kame baka yi duty baka bi hanya ta baka bi ƙa'ida ga shigowa da su ba kaga akwai haɗari don haka yanzu bai halatta kayan nan da ka yi oda ka sai da su sai sun iso gari ga kaya ga mai kaya ka sai da mai ka yana biyan kai ya ɗauki kwantena ta to haɗari kenan ga kayan ga abin kuɗi to haɗari ga kuɗin fa ku ƙulla ciniki da mi za ka biya ina raƙumi na wannan da ya ɓace ina nan ina biɗa ta to da shi zan biya na sai gidanka amma zan biya da raƙumi na wanda ya ɓace akwai tabbacin a gano shi oh to ka gani ka haɗari ga kuɗi kenan ko ko ga ajali a sa ajali wane ya tafi makka mu kulla ciniki in ya dawo akwai kuɗi na ga hannu ne sai ya bani in baka akwai tabbacin zai dawo yana iya mutuwa can ko kuma ya musu lahi can a ɗaure shi shekara goma kaga akwai haɗari ga ajali kenan to mun dai san abin da a haɗari mun san abin da a kasada to duk wani ciniki ƙullin ciniki ko ƙullin janga ko ƙullin haya wanda an kai da haɗari ko ko da kasada ga kuɗin au mathmunin ko abin kuɗin shi abin da za a sai suwa ko abin da za a kulla ciniki ko jinga a kai au ajalin ko ko ajali to fala yajuz baya halatta wala yajuz bai'ul garari ciniki wanda adda kasada bai halatta ya ciniki mai kasada cinikin abin da koda an kulla cinikin ya saye ka sai dan mai ya ba kuɗi baka iya mika mai abin yanzu yana yabo sai na ce ya bi da ɗauko ta yana ya ka kama hanya kafin ka kai ka mutu ko ko ko da haka zuwa abin ka rabar da yana can wani ɗan uwanka ya sai sai baka sani ba ina fatar kun fahimta to shine duk dai wani ciniki wanda adda kasada tare da shi to baya halatta abinda adda kasada wanda ko da an kulla ciniki an biya ka baka iya ba sai yanzu to baya halatta a yi shi kamar cinikin kihi ruwa masunci ya ɗauko kayansu, nawa ka sai uri, shiga ka kamo, ka sani ko da zan sai ka kamo ta hita girma, sai ka kamo, in ka kamo ka hisuwa sai mu yi ciniki. Amma ki yana cikin ruwa a yi ciniki ne, nawa ka sai uri, nawa ka sai kaza ba a ba a sai an kamo. Ina fatar kun fahimta. Ko ko ba wannan nawa da ya gudu ana na ana biɗa na aika ko ina biɗa ta mu yi ciniki ne, in an ka gano in kawo ma. A bari sai an gano shi. ga bawan gani ga ka sai a kulla ciniki in ba kuɗi ka bani bawan ko kuma cikin bisashe na nawa ka sai rago guda ragunan duk girman su guda duk lahiyar su guda to ka gani a ayyana ragon da za a sai su a hidda ragon da cikin sauran mai nawa ka mai ciniki ne amma nawa ka sai rago daga cikin raguna na ba a ayyana ragon ba haka akwai kadari to duk wannan baya halatta wala bai shay'in majhulin haka sai da wani abu wanda ba a sani ba ma dalla kamar rago da cikin rago na na kaga wani cikin su ba a sani ba ko kai cinikin abin da ina da ina da bisa shi ya ba ana min kiyo nawa ka sayar kai baka taba ganin su ba ha nawa ka sayar rago guda bai halatta ina fatar kun fahimta wala ila ajalin majhulin haka bai halatta a kulla ciniki zuwa ga ajali majhuli wanda ba a sani ba ba a sani ba sai wani ya dawo da hajji ko sai ya dawo da umra ko ko sai kaza abinda ba babu lokacin dawowa ta to kaga ba ya halatta a kulle ciniki akan haka nan amma on the alternative visa ta ta umra kwana nawa an ka bai ba sati biyu ba to sai kidan ya sati biyu yau lahadi ya ka cika sati biyu to sai ka ƙara wasu kwanuka ka san dai ko bi ta daɗe insha Allahu sai a ce zuwa ƙarshen Disamba ko ko zuwa ƙarshen Disamba mu yi ciniki ƙarshen Disamba zan biyan ka kenan amma ba sai wani ya dawo ba tunda dawowa ta ba ga hannu ne take ba ga hannun Allah take wala yajuzu fil buyu ittadalisu attadalisu tadalisi wala ya juzu baya halatta fil buyu ga cinikayya tadalisi shine khalqul jayyid bin radi'i cuɗanya mai kyau da mummuna tuwon jiya wanda ba a sai su ba an yi na yau sai a haɗe su tadalisi kenan abinda a ƙa'ida tuwon jiya a sa shi ga kwano daban tuwon yau a sa shi da wanda da ya tuwon ga na jiya kin yin na jiya na daban ida sai su ka haɗa mai in ya ce a sa mai wallahi alhamdu in ya ce in kowa ya ƙasa ya ku te ku canya abinku amma haɗa na jiya da na yau ta dalisi kenan masa kwai haɗa ta da fulawa ta dalisi kenan ko kuma ta dalisi ta dalisi kamar mu ce ɓoye aibi ɓoye aibi hajarka tana da wani aibi a kan aibin nan ma haka son ka sayar da ita sai ka ɓoye ka ƙi faɗa mai ka sayar su a ka ƙware shi nau'i ne na tadalisi walal gishu haka algushu algushu shine khaldar radi bil jayyid cuɗanyen mummuna da mai kyau masa kwai a hada da fulawa da kwai da fulawa dangi guda ne kamar filla ne su ɗebi ruwa su maka ma nono kaga da nono da ruwa ba dangi guda ba ne to algushu kenan man gasha falaisa minna wa man gashana falaisa minna walal khilaba haka daɗin baki daɗin baki ya zo wallahi motar galacesta duk garin ga babu irinta kaza da kasta tana da ac tana ba a haka nan ba a daɗin baki kan bashi ba yana da hankali ba yana da ido yana da kunne yana da gani to bari ya zo ya ga abin da an gare ba sai ka faɗa mai tana da kaza tana da kaza iya ka buɗe mai ka tassowa ka kunna esin ka kunna esin sai ka ce mai tana da ac madalla to tsayawa ruru ta hajar kashi da khilaba daɗin baki kamar mun yi hadisi cikin bulugul mara wani ya ce ma annabi inda na zo ana yaudara ta annabi ce to inda dukkan zuci na kaya da wani kace la khilaba in yayi ma khilaba za a walwale ciniki mm haja ta kaza ta kaza ta in an kai isku ba haka nan take ba ana walwale ciniki shine khilaba walal khadi'a haka babu yaudara duk abin da ai yaudara baya halatta a yi shi kama tasiriya nau'i ne na yaudara me tasiriya eh tasiriya me tasiriya sosore me sosore eh madalla tarin nono cikin hamtsar dabba kamar misali zaka sai da nagyanka ka san wani nagge mai nono ya kaso ko to kila akwai wani haki ko wani magani wanda ka sa ruwan nono to sai ka bata nonon ta ya kawo da da yazo ya twatsa ya ga nono ya aza haka nan na bayan kwana uku maganin ya kada aiki ta koma wadda take shine tasiriya ko ko a daure nonon ta a hana ma diyanta shanta ta yi kwana guda ko kwana biyu kaga nonon ya taru sai a kai ta kasuwa wanda duk ka sayi don nono da ya twatsa ya ga ruwan nono sai ya dauka haka nan duk suna cikin yaudara ko jaki mai tuma mai shuri in za ana sai a shaƙa mai taba gari sai ya yi laho da kunnuwa ka ɗauka na Allah ne sai taba ta sake shi da ɗaka gano hutsuna kaga duk yaudara ce ba suna haka nan ba da an shaƙa mai taba gari ɗan nema yanzu yana yana don kusan giya ta ko ya ƙaramar giya wala kitmanul uyub haka bai halatta boye aibubbuka duk aibin da ka san akwai shiga hajakka to wajibi na wujuban in mai sai yazo ka bayyana mai ka boye sai ya sai ya ya gano to da ya gano ya mai dan ma'abinka a bashi kuɗi ne wala khaldu dani'in bi jayyidan hakan ga cuɗanya mummuna da mai kyawu baya halatta wala an ya katuma min amri sil'ati hakan ga ya ɓoye wani al'amari na hajarsa sil'a haja ma abinda idza zakarahu in ya ambace shi kariha hul mubta'u mai sai zai kyamace shi tuwahi zaka sai zuwa to ka san ko tuwahin wallahi na marigayi na wani mamaci ya mutu an ka bada su kwaɗe ne bai ragewa ko ko tuwahin nan na kuturu na kuturu ya sa su ko dai ya saye ce za a wanke ai a goge ƙwayoyin cutar su mutu amma dai abin ka kwaɗayi ne da abin zai rage zai rage matuwahin kima to duk irin wannan bai halitta ka ɓoye dole sai ka faɗi in baka faɗi ba ka yake timanul aibi in ya gano yana dama ya mai don ma a bashi kuɗi ne in ma bai gano ba dai Allah zai kama ka da wannan dai kaya haram eh to shine hakan ga wala an yaka shine ma'ana wala an yaka to hakan ga shi boye min amri sil'ati daga al'amarin hajarsa ma abin da idan zakaro in ya ambace shi kada hulmubta'u mai saye zai kyamaci abin au kana zikiruhu ko ko ambaton abin zai kasance abu hasalahu mafi tawayewa gare shi fi sama daga kuɗi ko bai kyamaci abin yace bai so ba amma dai daraja abin za ta rage zai rage kuɗi to dole naka ambaci abin muna tare wa manifta abdan duk wanda ya sayi bawa fawaje da bihi aiban sai ya samu aibi ga bawan aibi wanda ba bayyananne ba yanzu ba in yana da ijiya guda da ka zo sai ai kana gani amma akwai ayyuban da ba bayyanannu ba yana da peptic ulcer in ta taso mai bai iya aikin komi ba ko ana saye ne don aiki to ko yana da asma ko yana da diabetes kaga waɗanga duk ba iya gano su kai tsaye ko abin da ya kamata ko yana da hauka ga hunturu taka tasowa eh to kaga ga bazara baka ganowa eh sai iska ya buga to duk waɗannan to wanda ya sai bawa fa wajada bihi aiban ya samu aibi ga bawan nan falahu ya samu an ya habisahu ya rike bawan in yaji yana son abi nai babu aibin kila bai da cutarsuwa to sai ya rike bawan wala shay alahu amma babu komi ga ba wani abu da za a compensating din ne ba za a rage mai wani abu bai koma ya ce to a rage mai wani abu in dai kai yadda ka rike shi da aibin to shikenan aw ya ruddahu koko ya mai da bawan wai akhudha thamana wi amshi kuɗi nai tun daga aibi an boye ma kaga yana yana zama dalili na walwale ciniki illa an yadkhulahu indahu aibun mufsidun illa sai dai an yada hulahu indahu sai in ya zan aibun mufsidin wani aibi mai lalata ciniki yada hulahu ya shige bawan indahu sadda yake gonka bayan ka sai shi da aibi wanda an ka ɓoye ma to kai ma zaman da yayi nan inda kake wani aibi mai sa alala mai sa ɓata ciniki ya samu bawan nan inda kake mun muna tare to nan falahu ya samu shi wanda ya sai an yarji a ya dawo bi qimatil aibil qadimi da qima aibin farko mina thamani na kuɗi sai ya koma inda mai shi yace to na samu bawan nan da aibi kaza da baka faɗa mini ba eh to a rage min kuɗi saboda aibin nan daya aw ya ruddahu koko ya maida bawan waya rudda ya maida ma na kasahu aibu indahu abinda aibin da ya faru gune ya nakasa bawan ko kamai sai aibin da ya same shi sadda yake inda hake kai ko kai refundin din na kima kai refundin din mai shi kun fahimta wa in radda abdan in ya mai da bawa bi aibin saboda aibi wa qadista gallahu alhali ya ci gajiya ta ya ci fa'ida ta ya sashi aiki kila ya ba sai lebaranci ana biya ne kuɗi to fallahu gallatahu to wannan fa'ida da ya ci ta bawan ta tabbatar mishi ba a cewa ya refunding tun da ai shi ko sadda ba yake nan ba ya ci sai ba a to ka gani kaga ba a cewa kuɗin lebarancin da ya sa bawan sati guda kahin ya mai da bawan game ya gano aibin ya mai sai game sai ya biya kuɗin na ba zai biya ba shine falahu gallata galla fa'ida wal bayu alal khiyari ciniki akan zabi bayul khiyari kenan ayi ciniki akan zabi jaizun halal ne ga shari'a ya halatta me ciniki akan zabi ga waya na sai dan ma dubu goma ko da shirin na baka kwana uku ka taika yi testin ka gani Allah ya take ga mashin ko ga mota na baka kwana uku na baka zaɓi he ka tahi ka gani shi bai ulkhiyari cinikin zaɓi in ta yi ma ka zo ka biya kuɗi in ba ta yi ma baka mai don mai abita ina fatar kun fahimta ya halatta to yan an ka yi ciniki akan haka bai ulkhiyari bai halitta a bada ko ebbiyat sai lokacin da an kasa na khiyarin nan ya wuce in kaga ta nema ka zo ka biya in kaga ba ta yi maka mai dan mai abitai muna tare shine yace wa bai ulkhiyari wal bayu alal khiyari cinikin zabi jaizun halal ne da sharadi idza daraba li zalika ajalan qariba amma in sun sanya mu wannan cinikin ajali makusanci ila ma tuktabar fihi tilka sil'a zuwa ga abin da ake jarabta wannan hajar ciki nai kamar mota ka sai da mai yanzu mota kwana nawa ake gano lahiyar ta da rashin lahiyar ta kwana uku irin kwana uku misali ko kaga ajalan kariban kenan ga mota na sai da ma ka tafi kai testin kwana uku in ta yi ma ka zo ka biya in ba ta yi ma ka mai dan mai abita kwana uku ya halatta to yan an kai ciniki akan haka bai halatta ya bada ko ɗari advance in ya mun raina zo mana da advance musulunci bai yadda da advance shi a bai'ul urban cinikin gulbuce a gulbutu wani ato ba da wani abu ba da advance ba ba ya halatta in dai akwai sharaɗi ga cinikin to bai halatta a bada ko ɗari sai sharaɗin ya ƙare kamar nan kaga sai kwana ukun da na baka ka yi testing ko ka ka yi shawara da mashawartanka in sun cika sannan za ka zo ka biya kaga in ba ta yi ma ba mai su ɗaya za ka yi ba to to in ka bada advance kila ni ko na sa su wurin wata lalura kan gaba ta yi ma kaga abin ya koma bashi kenan to shine yace ciniki akan zabi ya halatta idza daraba li zalika ajalan inda mai saye da mai sayarwa sun sanya ma wannan bai'ul khiyar ajali qariba makusanci kada a diba kwarai ga mota ta hikaye testin wata uku ko wata shida kaga sun yi yawa ai ta tsufa ka ya buge ta kahin sannan amma mi Allah yan kwana guda kwana biyu kwana uku in bawa na in mutun na kamar bawa ko baiwa a bada sati guda misali in dai ba abin da ka tasowa shekara shekara ba hmm? kamar kila yana da kotorta gaba zara ta ka tasowa lokacin zahi to in ba iri ne ba ai komi na na dai kan zana da mutum sati guda kana iya fahimta abin da yake ciki haka mota kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ana gano abin take ciki da sauran da abubuwa ila ma tuktabar fihi tilka sil'a zuwa ga abin da za a sa ajalin zuwa ga abin da ake iya jarabta wannan hajar ciki nai aw ma takunu fihi mashura ko ko abin da shawara ke kasancewa na ba haka tai kai shawara da yan uwanka na ba kwana guda ko kwana biyu ko kwana uku tai kai shawara da masha in kaga ta yi ma ka zo ka biya in kaga ba ta yi ma ka mai dan na abita to babu laifi ga irin wannan ciniki wala juzun naqadu to biyan kuɗi baya halatta fil khiyar ya an kai cinikin zabi ya an kai ci bai halatta a biya kuɗi sai lokacin da an kasa ya wuce wala fi uhudati thalatha hakan ga ya an ka bada garanti uhuda garanti ya an ka bada garanti na kwana uku duk abin da an ka sai suwa an ka ce an baka garantin kwana uku ka tahi kai shawara ko ka tayi ka jarabci abin ka gani in yaya ma nan ma ba a biyan kuɗi wala fil muwada'ati da sharɗin hakan ga wadda an ka ce a ajiye muwada'a baiwa wadda an ka ce a ajiye bi sharɗin da sharaɗi to waɗannan duka uku ɗin ga bai halatta a biya kuɗi gare su wacce ce muwada'atu bi sharɗin ku yanga wadda ku yangarka wadda kana amfani da ita sai ka sai dan wani ya halatta ka sai shi ko bai halatta ba ya halatta ka sai shi ta matuƙar ba ta yi ciki ta haihu ba ta zan ummul walad ana halatta ka sai shi ta to amma kana amfani da ita ko ku a tana hita kamar yadda mun kayo baya ko baka unwan da ita ko yanka ta tana hita ta tai kasuwa ta tai ina kaga baka san mi ta yo ba to irin to in ka saishe ta dole sai an aje ta ta yi mi ta yi istibra'i tsalki guda a tabbatar da bata da ciki kahin wancan to in za a aje ta wa za a ba sai a samu wani baka in kai ko yanka ta kai ka amfani da ita to sai a samu ko wani dan uwan ko wani makwabcinka wanda ya amintacce sai ta koma gida ne ko wata wadda an ka amince ta koma gidanta can ta zanna ta yi istibra'i to ita ce muwa da atubi sharɗin baiwa wadda an ka ce a ajiye har al'amarinta ya bayyana kaga a ajiye ta zuwa yaushe zuwa ta yi tsalki guda shi ake kira bara'a to irin ta duk in an ka yi ciniki akan haka to bai halitta a biya kuɗi sai an ta ƙare bara'a na an tabbatar da ba ta da ciki sai ya biya kuɗi ya ɗauki koyan gatan. To, duk waɗannan abubuwa guda uku baya halatta a biya kuɗi. Wanne faƙatu fi zalika to ciyarwa cikin wannan lokaci, kamar in bawa ne ko dabba ne an kai saisuwa bai'ul khiyari ga rago na nan na baka kwana uku ka ta in yana ma in bai maka to wa zai ciyar da ragon tunda yana cin abinci in bawa ne ko baiwa an ce a aje shi an baka kwana uku ko an baka sati guda to wannan lokacin wa zai ciyar da shi shine yace wan nafqa ciyarwa fi zalika cikin wannan wadda manu da kuma hasara alal ba'i ta tabbata akan mai sai su kai zaka zanka ci sai don yana bayan kwana uku yace bai mai ina fatar kun fahimta don haka shi wanda ya sayar shi zai shi zai ci suwa hakan ga kuma addamanu hasara in hasara ta shiga fa cikin wannan kwanakin da an ka ba su na garanti sai wata hasara ta shiga tana akan wa tana akan mai saisuwa tunda shi mai sai har yanzu abin bai zama mallaka ta bishe sai an ka ce ba zai baya kuɗi ba kaga ashe lokacin garantin da an ka ba su kwana uku ko sati guda ko duk dai kwanaki an ce dai ajalin karibin da ko kada a ɗibi mai yawa to in wata hasara ta shige abin nan da an ka sayar tana akan mai saisuwa shi mai sai babu ruwa ne ina fatar kun fahimta sai ya koma ga muwada'a wala fil muwada'ati bi shar'in yace wa inna ma tuwada'u kawai ana ajiye kuyanga ne me ke sa aje kuyanga ana ajiye ta ne lil istibra wa inna ma tuwada'ul jariyatu ga can gaba kawai ana ajiye kuyanga ne lil istibra domin bara'a allati lil firashi wadda attashin fida wace kuyanga attashin fida wadda mai ita ke amfani da ita alwaladu lil firashi walil ahiril hajaru koyanga wadda mai ita ke amfani da ita to ita an kace amma yanzu al'amari bai tabbata tana da ciki ko bata da ciki to ita an kace in mai ita ya saishe ta ya halatta ya sayar amma kuma shi wanda ya sai bai halatta ya unhani da ita ba sai ta yi bara'a to sai a samu wani wuri a kai ta ba nan inda mai gidanta ba sai ta bi gidan mai gidan tunda sun riga sun shaƙo yana yiwa lokacin bara nan ya koma ganin shawarta to shi yasa an ka ce a kai ta wani wuri a ajiye ita ce muwada'a to wa inna ma tuwada'ul jariyatu kawai ana ajiye koyanga da lil istibra'i domin bara'a allati lil firashi koyanga wanda ake wanda ake saduwa da ita fil agalabi ga mafi rinjayen zato ba sai ya faɗi ya ce ina saduwa da ita irin wanda ake saduwa da ita kaga in ya zan baliga ce kenan ko kuma tana da kurciya awil lati a karar ba'i ko ko wanda shi mai sayarwa ya yi ikirari da kai ne bi waɗaya hada saduwa da ita yace na fa sadu da ita wa in kanar waksha ko da ta zan kaskantacciya ce wace iri an kaskantacciya wadda ba ta da kyau ko da ba ta da kyau tunda ka san in in balaga farkon nan mace ko ba ta da kyau sannan shawar ta akai hmm? to shi ita ce waksha wadda ba ta da kyau wala tajuzul bara'atu bara'a ba ta halatta min alhamli daga ciki a ce a yi bara'a saboda ciki illa hamlan zahiran sai ciki wanda an bayyanan ne in ya hito ƙarar wannan ka amma matuƙar ciki bai bayyana ba to wannan ba a cewa a yi bara'a saboda ciki kenan saboda me ake bara'a saboda saduwar da aka yi shin ciki ya shiga ko bai shiga ba ba mu cewa yau tana da ciki ai ana bara'an ne don a tabbatar tana da shi ko ba ta da shi ashe kenan ba don ciki aka bara'a ba don saduwar da ake yi da ita wadda ba a saduwa da ita kamar karamar yarinya ko wadda an tabbatar da ba a saduwa da ita kuma ba ta zuwa ko ina ai ba sai ta yi bara ba an sai sheta mun yo shi baya hmm? wal bara'atu bara'a fi raqiqi ga koyangi jaizun halal jaizatun halal ce min malami alamil ba'i daga abinda shi mai sayarwa bai sani ba koyanga tai ce shi dai ya san bai saduwa da ita amma kuma tana fita a aike ta kasuwa a aike ta ina a aike ta kuma haya yana bashe ta yi aiki wasu gidaje to shin kaga nan bai san mika faruwa ba in ta hita to irin ta duka ana ana sati ta yi bara'a amma da ku gasta ce nan take gida ne ko ina ba ta zuwa kuma ya tabbatar da bai taba saduwa da ita irin ta in ya sai suwa ba sai ta yi bara'a ba to sai mu tsaya nan wala yufarraqu bainal ummi wa waladiha fil bai'i ba a rabewa tsakanin uwa da ɗanta ga ciniki a sai kuyanga tana da ɗa to ba a cewa a sai da kuyangar daban ɗanta daban haka an kai ba kuyanga ba ko akuya da addabba in tana da ɗa wanda taka ba nono ba a cewa amma yanzu saboda jahilci in ka saki mata sai ka kwaci ɗan wai ka ɓata ma uwar ta rai hatta yuzgir har sai yaron yayi hira me hira hauru ne sun fara faɗuwa da shekara nawa aka hira wajen shekara bakwai ko madalla to sai yayi hira kaga wanda yayi hira ya wadatu daga nonon uwa yana iya ba kai ne abinci yana iya wa kai ne dahara yana iya wa kai ne komi ga yadda wasu sun kace wasu kuma sun kace sai ya balaga to to sai mu tsaya nan wa kullu bai'in fasidin fa da manuhu min al-ba'i to nan ya kamata wala yufarraqu ba a rabewa bainal ummi tsakanin uwa wala da hada danta fil bai'i ga ciniki hatta yuzgira har sai yaron yayi hira full stop to ne ya kamata mu tsaya Allah ya samu na albarka ga abin da mu karanta